والرسول كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan wuri markas jama'atul islam wa sunna ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna rana alhamis biyar da watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan bakwai miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu don tunatar da junanmu sha'anin addinin musulunci musani ya koyar wa musulmi shiryarwa da karantarwa ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam wata mabuga ce ta alkhairi wani haske ne wanda yake haskaka mu rayuwarmu wanda yana bibiye da mu a kowane lokaci wannan hasken bai gushe tare da mu ba har lokacin da muke masu kuskure har lokacin da muke yin talaɗaɗiya mu kauce da bisa hanyar da allah madaukin sarki ya dora imam bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar sahabu na za Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Abu Huraira yake cewa ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abdan asaba dhanba wa rubbama qala aznaba dhanba lalle wani bawa ya yi zunubi ko kuma lalle wani bawa ya aikata zunubi faƙal sai wannan bawan ya ce rabbi annabtu ya ubangiji na yi zunubi farfirni don haka ka gafarta mani sai allah madawacin sarki ya ce mishi alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji sai tambaya ya ce shin bawa ya san ubangijin shi ya san da cewa yana da ubangiji wanda yake gafara zunubai kuma yake kama mai zunubi idan bai tuba ba gafarta da abu don haka na gafarta ma wannan bawan nawa sannan wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma makasa ma sha Allah thumma asaba zamba sannan ya ci gaba da rayuwar shi gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya gaya ma kuma sai ya ƙara aikata wani zunubi haka kuma bawan nan sai ya ƙara cewa rabbi algamtu zamban akhar fakiru ne ya ƙara cewa ya ubangiji na ƙara yin wani zunubi ka gafarta min wannan zunubi Allah madaukin sarki ya ƙara cewa shin bawa na ya san abu yana da ubangiji wanda yake gafara zunubai kuma yake kamu akan waɗannan zunuban to na gafarta ma bawa na haka wannan bawan ya ƙara rayuwa abinda Allah madaukakin sarki ya gada ma har yau kuma hali na ɗan adam ya ƙara waɗawa a cikin zunubi haka ya ƙara koma ya ce ya Allah na ƙara yin wani zunubi Allah ka gafarta mu Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita abin da ya ce mushi a baya ya ce gafartu li abdi talata na gafarta ma bawa na so uku falyamun masha don haka ya je ya aikata abin da ya ka dama wannan hadisi ya koyar kuwa masu albarka yana ba mu labari hali na mai zunubi da kuma hanyoyi da musulunci ya fi wajen tarbiyyantar da al'ummar shi na bai yi watsi da masu zunubi ba ba a ce da mutum ya yi da yi ba shi ke nan tashi ta ƙari allah ba zai yayi mishi ba dukkanmu muna zunubi shi yasa allah madaukakin sarki da rahama shi da jin kanshi sai ya buɗe wata kowa kowa wadda take ta tsammani kowa wadda take baka hoto sura na rahama ubangiji wadda ta ga mai komi shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi tanadin gafara ga wanda ya juya gare shi ya nemi gafara shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abdal asaba zamba wani bawa ya yi zunubi kenan za mu gani yadda musulunci yake karanta ɗabi'un 'yan adam waɗanda suke waɗawa a cikin zunubi saboda ɗan adam dukkan masu kuskure ne kowa yana da yi saboda dalili na mantuwa ko dalili na shigowa a jewa mutum bai sani bai wada a cikin kuskure ko kuma dalili na sha'awa ko kuma dalili na sha na sha da shaidan zai yi ma mutum ya tura shi ya wada a cikin wannan zunubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a wani hadisin cewa lalle shaidan ya yi alkawari ya ce ma Allah madaukakin sarki na yi alkawari da girman darajarka ba zan gushe ba ina mai batar da 'yan adam ina mai sa su suna saba ma ina mai sa su suna yin zunubai matuƙar jini yana gudana a cikin jikinsu shi kuma allah maɗaukakin sarki ya ce ya rance da girman shi da darajar shi ba zai gushe ba yana yayi mabayin shi zunubai idan sun aikata matuƙar sun neme shi gafara da haka ya kuwa musulmi mu sani cewa bawa ya yarda da cewa ya yi zunubi ya yarda da cewa ya yi zunubi ya yi kuskure wannan hali ne wanda sai cikakken namiji ke gemu shi sau da yawa ba saban allah ba a cikin lamurka na yau da gobe za ka ga mafi yawancin mutane ba sa a ce musu gyara wani bai so a ce ya yi kuskure to balle ma shi karan kankan shi yarda da ya yi kuskure wani ma in ya hango mashi ba zai karɓa ba balle shi ya hangan makan shi don haka tabbatar da cewa na yi kuskure ko kuma ka tabbatar da cewa ka yi kuskure ko ka yi zunubi wannan abu ne mai kyau a cikin shari'ar musulunci wannan ita ce hanya wadda take sa mutum ya kama hanyar da zai ladabtar da kanshi saboda duk lokacin da bawa ya yi kuskure ya yi shi a karan kanshi cewa ya lalle ya yi kuskure ya yi ba daidai ba to zai nemi ya gyara wannan kuskuren umma ya nemi yayuwa inda ya kuskuren ko kuma ya dau alwashin a ba zai ƙarin wannan kuskuren ba shi yasa Allah madaukakin sarki ke gaya mun cewa lokacin da yake zana nau'ikan mutanen da ke cikin madina daga cikinsu akwai kafirai akwai yahudawa akwai munafukai sai yake ba mu labarin wasu mutane wa akaruna tarafu min ruhin wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an wa akhara sayyi'an asa Allah an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim Allah madaukin sarki ya ba da labari ya ce daga cikin mutanen da suke rayuwa madina akwai wasu mutane waɗanda sun cuɗanya aiki na ƙwarai da aiki wanda yake da banza ya yi kusa ko kuma Allah maɗaukakin sarki zai gafarta musu inda malamai sun ce asa a cikin alkur'ani mai girma tabbas ne ba wai ana zato ba ne idan Allah ya ce ba mamaki zai yi kaza to zai yi wannan kazan babu shakku a cikin shi Allah madawakin sarki ya ce Allah zai yaye musu wannan kurakuran da suke yi saboda ni saboda sun yarda da cewa su masu kuskure ne sun yarda da cewa su masu zunubi ne suka bi waɗannan zunuban da tuba suka tuba suka nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zai gafarta musu kuma lalle shi Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙarni don haka musulmi ya dinga yarda da yayin zunubi a gidan duniya ya tabbatar da cewa ya yi ta ya yi wannan zunubin don ya samu ya tuba tun ana shi ne hanya wadda take za ta hidda shi saboda duk lokacin da ya yarda da ya yi to zai yi niyya ko ya tuba ko kuma ba zai ƙare ba a ranar gobe da kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah zai yi kusa da mumini ya jawo shi kusa da shi ya lullube shi da lullube wa shi kenan ya suturta shi ya ce mishi a ta'arifu zan bakala ka san zunubi kaza da kallabe ka aikata wuri kaza dukkan zunuban da ya aikata Allah madaukakin sarki zai zo mai da su baki ɗayan su dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu wa kullu insani
ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa kowane ɗaya daga cikinmu Allah ya ce za mu sami shi ma'abuci wanda yake tare da shi a bisa wuyan shi duk abin da yake yadda ka sa an laƙa maka kamera Allah madaukin sarki ya ce alzamnahu ta'iran fi ulfi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mashura za mu hiddo mushi ranar gobe alkiyama littayin shi na abin da ya kasance ya aikata baki dai a duniya zai gani shiga shi na a like Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu a cikin ayoyi daban-daban wa wuri al-kitabu fatara al-mujrimina al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah madaukakin sarki ya ce za a zo da littafi za ka gani waɗanda suka zalunci kawunansu waɗanda sun san sun aikata ayyuka na banza suna masu tausayin kansu da ganin wannan littafin suna da na sani suna cewa wannan ya kai can wannan wani irin littafi bai bar ƙaramin laifi ba bai bar babba ba bai bar duk abin da muka aikata ba face sai da ya zo da shi Allah madaukakin sarki ya ce wajen ba an yi haɗewa za su samu dukkan abin da suka aikata a duniya duk inda suka lafe suka yi shi duk inda suka je suka yi shi balaru suka yi barin unguwa suka yi barin gari suka yi duk inda suka je suka saba ma Allah Allah madaukakin sarki zai zo da shi Allah madaukakin sarki ya ce wa la yazlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki bai zalunta kowa daidai misalin kwanan sama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ya ce Allah zai yi kusa da mummuni shi ya ɓoye shi a sarrance tsakanin shi da shi ya kawo mai dukkan waɗannan zunuban nashi wanda dukkan Allah maɗaukin sarki ya san da su kuma ya sa mala'iku sun tattara mai su ya ce mai kasan lokacin da ka yi wangan zunubu kasan lokacin da ka yi wangan zunubu kasan lokacin da ka yi wanga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه حلق har sai shi karan kan kanshi ya tabbatar da cewa a dukkan waɗannan laifukan shi wanda ya aikata su shi da kanshi ya gani a cikin kanshi ya halaka a ilimin shari'a a hana babu dalili babu hujja wadda ta yi kowace hujja kari kawai mutum ya tabbatar da kanshi cewa ya aikata kaza ana bincike kan mutum kai tsaye sai ce e ni ne na yi kisan nan ni ne na yi satar nan to bayan wannan babu wani abu da alkali yake bukata sai dai ne yake mutu ya yanke mashi hukunci shi yasa Allah madaukakin sarki dan cikai hikimar shi da adalcin shi haka zai yi ma bawa sai ya tabbatar da shi kankan shi ewa ya aikata dukkan waɗannan layuka kuma ya ga cewa lallai shi halakakke saboda ya sani Allah maɗaukin sarki ya yi alƙawarin azaba mai raɗaɗi ga misaka mashi ya yi alƙawarin azaba ga nau'ikan zunubai wanda ya kasance shi kuma ya aikata su a duniya ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin sai Allah ya ce mashi satartuha alayka fi dunya waɗannan zunuban da ka je kan daɗe ka aikata su babu wanda ya san kayi su a duniya na rufa ma asiri ban fallasa ka ba ban tona ma asiri ba Allah madaukakin sarki sai ya ce mishi wa ana afiru halatan yau lalle ni yau zan gafarta maka waɗannan zunuba fa yi wuta kitaba a sanati sai a bashi littafi ayyukan shi na ƙwarai sai ya je ya samu shi gidan aljanna wannan wanda ya yi wanda ya yi yarda da ya aikata zunubi ya nemi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi da aka ya koyon uwa musulmi mu sani cewa wannan falala da muka gani ta wanda yake karɓar zunubin shi yarda da yayi ya tuba Allah zai gafarta mishi zan cewa tana da lokaci tana da lokacin da idan mutum ya wuce bai yi ta kuma ba za ta yi mishi amfani ba idan ta wuce mutum bai yi ba to wannan zunubin wanda ya aikata zai kai shi a mahalaka Allah madaukakin sarki yana ba mu labari akan ɗan wuta lokacin da aka jewa su a cikin wuta a lokacin ne su za su yarda da zunubansu فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Allah madaukin sarki da cewa sun yarda da cewa sun karɓi laifukansu sun yarda da zunubansu Allah madaukin sarki ya ce tir da Allah wadai ga waɗanda suke ɗan wuta saboda a lokacin wannan yardar da suka yi da wannan karbar da suka yi ba za ta amfana musu komi ba babu nadama ba za ta yi amfani a wannan lokacin ba da ya ka ya kai dan uwa musulmi da kake wadawa a cikin kurakurai ba layi ba ne yin kuskure saboda allah madaukin sarki ya gaya mu a cikin hadisi cewa ya koyan adam da a ce babu yin kuskure kuna neman gafara ta ina gafarta mu to da na shayi ku na zo da wasu wanda za su dinga yin kuskure su nemi gafara da gafarta musu amma layin shi ne kana yi kuma baka san kana yi ba kana yi kuma ba ka lamun cewa da cewa kuskure kake to wannan ne idan mutum ya mutu a cikin wannan yanayin ana ji mutu tsoron halaka musani ya kuma ba musulmi kasancewa kuma musulunci ya ba da damar mutum ya yarda da ya yi kuskure a ran shi kuma shi ke nuna ya ba da damar ba mutum ya tona ma kanya asiri a kan laifukan da yake aikata saboda wannan shi ma zunubi ne allah maɗaukakin sarki ya hana shi maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa dukkan al'ummar shi masu lahiya ne masu zaman lahiya ne suna da natsuwa da kwanciyar hankali yace illan mujahiri sai dai masu hito na hito da ayyukan bana ana laɗewa a shagiya ya ce shi da titi zai sha wanda isa zo ya hana shi ana laɗewa a yi lalata ya ce shi gaban kowa zai jawo yarinya ya sa ta ɗaki kuma an san ba matar shi bace ana daɗewa a yi shaye-shaye ya ce shi wuyan shi ya kai don haka yanzu babu wanda ya isa ya hana shi ya shaye-shaye gaban kowa zai kunna kayan shaye-shaye shi shaye da galama duk wani zunubi wasu sai sun laɓe su kai wajen kuka shi kuma shi ke ɗauko kukan ya zo da shi cikin unguwa wasu sai sun laɓe su kai wajen malamin tsubu shi kuma shi zai ɗauko malamin ya sarke ya a cikin zauren gidan shi kowa na ɗaya za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su al'umma da baki ɗayansu suna cikin kwanciya hankali da salama da lahiya sai irin waɗannan mutane waɗanda suke bayyana zunubi waɗanda suke hitowa ƙarara suna yin shi shi ne mutum ya laɓe ba sai ya yi tuba ma ya yi gaban mutane ya laɓe da daddare ya yi lalata shi allah ya kiyaye ya laɓe da daddare ya shagiye shi ya yi zina shi ya je wajen malamin shi ya yi duk abin da ya yi duk wani saman allah da ake yi ya je ya laɓe ya yi abin shi babu wanda ya sani amma in sa ya kai da ya zauna ya ce aiki da daddare kaza muka yi aiki ya mu ne muka yi kaza aiki ya muka yi kaza zai wayi gari yana mai tona ma kanshi asirin abinda Allah madaukakin sarki ya rufa mashi asiri to wannan ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai cikin waɗanda za su rayu da lafiya bai cikin waɗanda za su rayu rayuwa wadda take mai daɗi rayuwa wadda take mai albarka ya sani bai sani ba rayuwar ya cikin kunci take in ma yana jin daɗinta a yanzu to ya sani ta lalace Allah madaukakin sarki yake yi mishi a gaba sai ya kai inda ba zai shi daɗinta ba da haka ya kuwa uwa musulmi duk lokacin da mutum ya yi kuskure ya wada a cikin zunubi Allah madaukakin sarki ya ruwa mishi asiri to ya yi kokari ya danne wannan a zuciya shi ya bar ma da labari da haka yana daga cikin mujahara da laifi ka laɓe da budurwarka ko ku dai daji ku tai ku yi lalata ku ku yi fotunan ku yi duk abin da kuka yi ku zo ku ɗora su cikin wasa ku ɗora su staci ku ɗora facebook ku tona ma kanku asiri kuma ku sa wasu su ɗau darasi da garin ku su ma su je su aikata irin abin da kuke aikatawa wannan mutum yana cikin haɗari yana cikin halaka wadda take mai girma an tambayi wani bawan Allah daga cikin magabatan da suka gabata aka tambaye shi ya kan waye gari ya ce na waye gari a cikin ni'imomi guda biyu ban san wace ni'ima ta yi ba a cikinsu suka tambaye shi wani irin ni'imomi ne waɗannan sai ke cewa zunubun sakar Allah zunubai wanda na aikata Allah maɗaukakin sarki ya koyi ta yabuwa mana asiri ya ce na biyu kuma soyayyar mutane da Allah ya jewa musu soyayya ta a cikin zukatansu ya ce saboda da sun san abin da ke lullube da laifuffuka na layin da nake aikatawa da babu wanda zai kalle ni da idan rahama shi yasa wani yake waka yake cewa lau arafu abi hasarirati la'abas salama alayya man yalqani da mutane sun san muni abinda na koyi babban muni ko munin sirri na dukkan munan kowa da za a san sirrin shi ɗari bisa ɗari dukkan abubuwan da yake aikatawa na koye da na bayyana Allah madaukakin sarki ya bayyana su ya ce la'abas salamu alayya min yarqan da ya iya yi mini sallama duk wanda ya gamu da ni saboda dattin da ke tattare da mu na zunubai amma Allah madaukakin sarki yana daga cikin hikimar shi yake sitirta waɗannan zunuban ba a ganin su tattare da mu babu wanda ya samu aikata su da haka yana daga cikin kuskure babba mutum ya dinga bayyana abin da ya aikata na zunubi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan bayan yayi nawara ya nemi gafara Allah ya yaye mishi zai ƙara yin wani zunubi kuma ya ƙara dawowa ce rabbi adnat ce ubangiji na yi zunubi saboda ni ran shi tana jin kunya saboda ni ya maida ya masanya abin da aka mashi mai kyawu da abu wanda yake mara kyau Allah maɗaukin sarki ya halice mu ya daidaita halittar mu ya samu mu ido ya samu mu gani ya samu shi ya samu hannuwa ya samu ƙawo ya ba mu iska muke shekawa ya yi mamu abubuwa waɗanda da za mu kilga su ba za mu yi kilgawa ya ce ne bukata komi a gare mu ya ce kawai bauta yake bukata mu bauta mashi yanzu ya ce kuma mu guji wasu abubuwa sai muka sauya wannan abin da allah malaukakin sarki ya mamu na lafiyar da ya bamu da arzikin da ya bamu da gangan jikin da ya yi mu da lokacin da ya bamu sai muke amfani da su kuma muna saba mishi kamar kai ne mutum ya dauke da dauki nauyin ka komi na rayuwa shi ke ma sai ya ce wani wanke mani mota sai ka ce ba ka wanke ba kai da kanka idan ka yi ka zauna ka yi tunani za ka zami kanka wannan bawa allah bai cancanci haka ba to balle allah maɗaukakin sarki wanda ya halince mu shi yasa bawan nan da yake mai tsoron mai imani da tsoron Allah zai je yana mai jin kunya ya Allah na yi zunubi da haka ya Allah da gafarta nan saboda kuma yana jin tsoron wannan Allah yana jin tsoron haɗuwa da shi a bisa wannan to wannan yana cikin abubuwan da suke ƙara mutum imani kuma suke jawo rahama ubangiji duk lokacin da bawa yake jin kunyar ubangijin shi idan ya yi zunubi yake jin cewa bai kyauta ba yake jin cewa ya yi ba daidai ba yake komawa wajen Allah ya nemi Allah ya gafarta mishi to duk lokacin da imanin shi yake karuwa amma duk lokacin da bawa yake jin ya aikata zunubi amma ba ruwan shi da juya ya je ya nemi yaruwa wajen Allah ko ya zargi kanshi kan wannan zunubin to ya sani yana cikin haɗari wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya gaya mu ya ce wannan sifa ta warko da muka faɗi ɗaya ne daga cikin sifofin masu jin tsoron Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min shaytan إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مرسلون Allah madaukakin sarki ya ce lalle su waɗanda suke jin tsoron shi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah imani na gaskiya suke jin tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya ce idza masahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani yanki na shaytan ya shaye su kenan shaytan ya ziga su suka aikata laifi suka wada cikin kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya ce ta zakaru sai su tuna da cewa sun yi kuskure fa'izahun musiru sai ka gansu suna masu yin tsoron Allah suna masu tuba da waɗannan zunuba za su tashi daga cikin rankar wanda suke za su yi ƙoƙarin kasa ƙara wadawa a cikin wannan zunuba don haka yin zunubi ba shi bane gari nawa daga cikin zunubi ko kuma daga cikin saƙon Allah ya shawo wa ma'abucin shi tuba wadda take mai yawa tuba wadda take mai girma tuba wadda take mai daraja wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne daga cikin mutane wanda zunubi ya gyara ɗabi'un shi ya yi zunubi ya gane cewa ya yi kuskure da ya tuba wannan zunubin shi ne sanadiyyar shiriwa shi ya zama mutumin fara da mutumin banza ne nawa ne zunubi yasa ya dawo ya barbanna ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zunubi da ya yi zunubi ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad taba tawbatan law qusimat bayna ummatin lawasatu hakika ya tuba tuban da da za a raba ma al'umma shi baki dai da ya ishe su haka ya ishe misali sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku sun yi zunubi suka kalafa mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki bin shi zuwa yaƙin tabuka wannan zunubin ya ja musu bala'i manzan Allah ya sa aka ƙaurace musu a cikin gari ba a saye da sayarwa da su ba mu yi musu magana matansu ma a cikin gidaje su kaurace musu tsawon kwana hamsin amma ƙarshe allah madaukin sarki ya saukar da alƙur'ani mai girma saboda su yake ayoyi ne a cikin alƙur'ani allah yake gani da kanshi cewa ya ta ya yaye musu kuma har yanzu za a dinga karanta waɗannan ayoyi har tashin alƙiyama wannan zunubi ne ya musu wannan kuma ya zama falala a gare su da haka a cikin hadisi bawan nan zai ce Allah madaukin sarki sai ce zai bawan nan zai ce rabbi arnamtu barbirni ya Allah na yi zunubi ka gafarta mu saboda ya san babu mai gafar zunubi in ba Allah Allah madaukin sarki ne kada yake iya gafarta mu zunubi in ka saba mushi babu wani mahaluki da za ka yi ka yi wani abu ko kuma babu wani abu da za ka yi a karkare ma wannan zunubu babu wani wanda zai iya ma wani abu kan wannan zunubu in ba Allah ba shi kadai ke iya yaji ba wannan zunubu kuma shi kadai ke iya ma hukuma a kan shi Allah madaukin sarki yana cewa yana cewa manzon shi na bil imani Allah نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
Allah madaukin sarki yana gaya ma zai shiga gaya ma bayan na cewa lalle ni ne ni ne gafara ne kuma mai jin kai ne Allah madaukin sarki yana cewa wani ya amal su'a ومن يعمل سوءا له ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما Allah maɗaukin sarki ke cewa duk wanda ya aikata aiki wanda yake da banza ko kuma ya zalunci kanshi ya je ya yi alfasha ya yi zunubi wanda ya san cewa zunubi ne Allah maɗaukakin sarki ya hana sun mai astaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah sai samu Allah maɗaukakin sarki mai gafara zunubai ne kuma mai jin kai ne Allah madaukakin sarki yana gafara zunubai baki ɗaya a cikin hadisul qudus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum tuftiruna bil layli wan nahar lalle ku kuna yin kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafara zunubai baki ɗaya fastaghfiruni aghfir lakum da haka ku nemi gafara da zan gafarta muku haka kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan nan yace aznabtu farfirni ya Allah na yi zunubi ka gafarta mini da haka ya ku yankuwa masu albarka istighfari dabi'a ce ta annabawa istighfari addini ne na mutanen kwarai magani na kowane irin ciwo kenan neman gafarar ubangiji shi ke tsarkake rai ya tsarkake ta daga cikin banna shi ke haskaka mata duhun da take gani ya koma mata haske wannan istighfar shi ke sa zunubai ya kone su ya kone su su koma babu su allah madaukakin sarki ya karkare ma bawansu istighfari ke sa zukata mara lafiya waɗanda sun riga sun dishe da zunubi yawan tuba da yawan istighfari ke sa waɗannan zukatan su koma masu lafiya su koma zukata waɗanda suke masu kyau da haka ya bayan allah baki ɗai istighfari shine kyawun rayuwa الله سبحانه وتعالى يقام فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يسا الله ملوك سركيك توا كجاء مسياك أنه سنين مغفر أبنجيش فقلت استغفروا ربكم كنين مغفر أبنجيش lalle shi Allah mai gafara zunubai ne yursilu sama alaikum midrara idan kuka yi haka Allah madaukakin sarki zai aiko muku da ruwa daga sama da ni'imomi su sauka ya arzuta ku da diya da duk abin da kuke so shi yasa malamai suke cewa ko ba zunubi ba idan kana neman wani abu arziki ne ko wata jarabawa ce ko wani abu ne kake nema yamma wahala kan rasa yadda za ka yi kan buga kan buga to ka yawaita istighfari yana buɗe abin da yake mai wuya saboda istighfari yana mai da tsanani ya koma sauki Allah subhanahu wa ta'ala ke gamu wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa astaghfiru وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Allah madaukakin sarki ya ce ku nemi gafarar ubangiji ku tuba ya zuwa gare shi domin zai kuma an hasana zai ciyar da ku zai ciyar da ku daɗi wanda yake daɗi mai kyau ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci wa yi kulla mai fadlin fadla kuma Allah madaukakin sarki zai ba kowane mai falala falalar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra na'am lalle ni ina neman gafara Allah madaukakin sarki kuma ina tuba ya zuwa gare shi a cikin wuni sama da so 70 na'am idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya kasance kullum idan ya tashi zai nemi gafara Allah madaukakin sarki ya tuba ya zuwa gare shi sama da saba'in to balle wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka karshe Allah madaukakin sarki zai ce ga kwafta da abdi mm bawan nan yayi dai yayi biyu yayi uku, amma Allah madaukakin sarki zai ce na gafarta mishi wannan kalma ce mai sauki dukkan mu kowa zai shi ina ma a ce shi ne wannan bawa na'am kowa zai shi natsuwa idan ya shi an ce ma wannan bawa an gafarta mishi shi ma zai yi watan wannan ta'abku a gare shi mm wannan kalma ce wadda take ƙara sa rajayi take ƙara sa wata ga mai zunubi Allah madaukakin sarki amma ba kowa yake ce wannan kalma ba na'am ba ga kowa ba ga sai wanda ya tabbatar da tauhidin Allah mm wanda ya bauta ma Allah shi kaɗai na'am yake jin tsoron Allah kuma yake komawa ga Allah lokacin da ya wannan zunubi shi ne zai samu wannan kalmar mai daɗi wadda kowa a cikin mu yanzu zai shi ya ce ina ma shi aka gaya ma wannan da haka ya fi uwa masu albarka mu sani cewa diyan da zunubai suka yi yawa diyan da matsatsi ya yi yawa to akwai allah maɗaukakin sarki wanda yake gafara zunubai mu dinga tuna allah muna komawa gare shi mu dinga yawaita istighfari mu dinga komawa ga allah muna tuba gare shi mm kada mu kasance daga cikin waɗanda suke yin aiki suke manca Allah madaukakin sarki Yeah.
suke shiga gaba a cikin ɓannarsu ba su tana Allah ba ruwansu da kaza halak ne kaza haram Mm.
duk abin da ya zo gaban su aikatawa su ba su tunanin ma za su tuba a kullum ɓanna suke su kwana cikin ɓanna su wuni cikin ɓanna su tashi cikin ɓanna su wayi gari cikin ɓanna su marici gari cikin ɓanna Allah madaukin sarki yana gaya mu cewa wala da kunu kan da dina rasulullah ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allah madaukin sarki yake cewa kada ku kasance daga cikin waɗanda suka mance Allah suka mance ambatan Allah suka mance hukuncin Allah a kansu suka mance bari ta Allah subhanahu wa ta'ala suka mance i ta Allah subhanahu wa ta'ala kawai ba abin da suke aikatawa sai abin da ransu ta kitsa musu sai abin da ransu take so Mm.
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa an samu mafusa sai ya mantar da su kawunansu ba su iya tunawa ma idan sun yi laifi ba su iya ganin shi laifi balle su tuba ya zuwa Allah ba su iya waiwayawa su ce wai tayyar da muke yi daidai ne ko ba daidai ba ne a kullum za su yi ta duruye da kansu a cikin wannan ɓangare ƙarshe Allah madaukakin sarki zai kama su ya yi musu azaba Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika hum fasiqun waɗannan su ne fasikai haka Allah madaukakin sarki ke cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin ba su tuba ya zuwa Allah su nemi gafara shi wallahu ghafurur rahim lalle shi Allah mai gafara zunubai ne Allah madaukakin sarki yace da bakin manzon shi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi gafartu li abdi talata na gafarta ma bawa na so uku falyaf'al abdi ma sha da haka bawa na ya je ya aikata abin da ya ga dama wannan kuma ba izini ne ba a cikin laifi ba izini ba ne na mutum ya je ya aikata duk abin da ya ga dama amma abin da abin da Allah madaukakin sarki yake ne bawa ba zai gushe ba yana da zunubi shekul islam ibn taymiya yana cewa shi zunubi babu makawa a kan shi amma dole kowane ɗaya daga cikin mu sai ya zunubi amma mafita shi ne mutum ya yi wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun Mu'adh bin Jabal yace mishi wa atbi sayyi'ata wal hasanata tamhuha ka bi aiki wanda ka aikata na banza ka bi shi da aiki wanda yake na kwaye zai goge wannan aikin na banzan da kai ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ya zuwa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai gafarta ma zunubanka karka ce yau na yi zunubi na tuba gobe na yi zunubi na tuba gobe na yi na tuba a'a ya isa kanan ya dace in tsaye da wannan tuba sai wani lokaci a'a duk lokacin da ka aikata wannan zunubin ka tuba Allah madaukakin sarki ya ce gafartu li abdi salasa na gafarta ma bawa na so uku shi yasa karkashin wannan malamai suka ce in bawa zai yi zunubi dari so wani da wani ya tuba tuba ta gaskiya Allah madaukakin sarki zai gafarta mai su kayan sati ya biyu idan ya ƙara yin wasu ya tuba tuba ta gaskiya Allah madaukakin sarki zai gafarta mai su amma kuma ka amince da cewa Allah madaukakin sarki kuma ya yi tanadin azaba wanda yana kama mutane da su a misalai kukan da suke aikata wannan tuba mai rabo ne ke sa wannan karkarar zunubai mai rabo ne ke samu da haka sai mutum ya jajirce wajen yawan tuba da rage aikata zunuban su ba lokacin bai ba da dama da za mu gai abubuwan da shi istighfarin yake haihuwa saboda zai sa mutum ya rage aikata zunuban idan ya kasance yana mai yin shi da gaskiya abin da mun karanta dai ya Allah bai fi sarki ya ba mu lada amin so ya Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله